على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أهل التقى والحلم حرف الحمزة خليلا يعوجا بالمحصب وانزلا ولا تبغيا عن خيفه متهولا وعكرم به مغنا تهراه منزلا أحق إباهة الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوأ الجنان
نبي له أعلى الجنان مبوأ نبي عظيم القدر بالحق مرسل يعل به مذ كان طفلا وينهل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد موهل حبيب بأصواب القلوب منبأ أفاض الندى فيدا وأعمل صعدة فصاص بذاك الخلق لينا وشدة خلق
فصاص بذاك الخلق لينا وشدة فيا حبذا منه لمن شاء عمدة إمام لرسل الله بدءا وعودة به يختم الذكر الجميل ويبدأ له رتبة فوق السماكين قد سمت وكف ندى تهكي السهاب متى همت وآي هدى بالأمر والنحي أحكمت إذا أددت لوسل آي تقدمت فآي رسول الله أجلى وأضوأ أليس الذي قد خاز المفاخر والأولى بما نص من آي الكتاب وما تلا وأنا يدانا في المكان الذي ابتلى أتم الورى جاها وأبرهم خلا له المدح يجلى والشفاعة تخبأ حوى كل مد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن شك فيه فهو خلف ضلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم مدى ساكي سادوا أولا yammaci na ranar juma'a a ashirin ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga watan sha daya miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin a yau insha Allah ta'ala rana ce ta farko da za mu fara karatun wannan sabon littafi kamar yadda bayani ya gabata bayan kammala karatun littafin da aka fi sani da alhamziya to shi ne muka ga cewa ya kamata littafin da zai biyo baya zaro littafin da ya fi shahara da ishiriniya shi wannan littafi na ishiriniya littafi ne mai falala kuma mai kima a babinsa wanda aka rubuta shi don shi na yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma ga fa'idodi na luga da mutum zai koya da insha Allahu wayannan littattafan da kuke gani idan mutum ya makale musu sosai haikan babu shakka larabcin shi zai yi kyau kuma fassara alkur'ani ma za ta yi mai sauki zai fahimci alkur'ani matuka to shi yana littafi shahararre ne kusan duwa yana littattafan da muke ta magana wannan ya fi su shahara ya fi su shahara saboda abubuwan da shi mai littafi ya kunsa masa yana ɗan da wuya wasu wurare wurin wuraren da za ka ga akwai ta'akkudat kargagu ne ba su da wahala sosai ta shi yasa sannan kuma ga shi da daɗin rerawa saboda ma'aunin da shi da littafin ya yi amfani da shi a tukayen mai magana a kan littafin yana da kyau ka san waye marubucin wannan littafin da yawa ana jin ishiriniya amma wani in ka tambaye shi ya rubuta ishiriya bai sani ba saboda galibi wanda ya rubuta littafin ba shi ake rubutawa ba wanda ya takhmisi shi ne ake rubuta sunansa a bangon littafin wanda ya rubuta shi ane masa kuniya da abu zaidin sunansa abdurrahman abu zaidin abdurrahman amma ya shahara da nisba ta alfazazi ko lakabi ya shahara da wannan lakabin wanda alfazazi da daɗin mutum ne rashin sanin mawaye shi shi yasa wasu ke ganin kamar ishiri ne a shekaran jiya aka rubuta ta wanda ba haka ba ne ya rubuta wannan littafin tun hijira na da 613 rubuta littafin wanda yau shekara 812 gaba saboda jahilci na bibiyar abin da yake ilimi shi yasa wadda da an ce shiriya sai ya ɗauka ko wani malamin ɗariƙa na yi ya rubuta littafi a karo ko a wani gari to ba haka ba ne littafin ma ya girmi najeriya ya girmi najeriya kuma duk ɗariƙun nan in ban da ƙadiriya duk ɗariƙun nan su tijaniya wanda littafin ya girme su so da haka yana da kyau a fahimci wannan ba littafi ne na ɗariƙa ba littafi ne da wani bawan Allah ya rubuta illa a babin aƙida yana tafiya dai akan aƙida ta ashariya wanda da yawa mafi yawancin malamai za ka ga a kanta su hatta ma malaman hadisi irin su al'imamun nawawi alhafiz ibn hajar al-asqalani a babin sunaye a babin sifofin Allah za ka ga suna karkata a kan ra'ayin asha'ira wasu lokuta mafi yawa da shi alfazazi a kan wanne sannan ta ɓangaren bauta kuma sufi ne ya ce sufi a wancan zamanin ba zamani na yanzu ba shi ne mutumin da yake fifita bautar Allah akan komai a rayuwarsa zai darajanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sama ga komai wadda shi ake nufi da sufi a wayannan shekaru da suka gabata a sanawanan bawan Allah ya rayu a andalus spain daga can nesa-nesa da nisa ma dan spain ne al'andalus alfazazi al'andalus saboda haka kusan ya rayu da su al'imamu al-qurtubi ma kusan duk kamar lokaci guda suka yi sahibu tafsir abu abdullah al-qurtubi da malaminsa abu al-abbas shi ma al-qurtubi wanda ya sharha ga sahihu muslim to kusan ɗan lokacin da a tsakaninsu bai da tsawo sosai to wannan kenan kaga ba ɗan najeriya ba ne ba ɗan senegal ba ne ba ɗan maroko ba ne bai ma san wayannan ɗariƙu da ake magana ba har ya bar duniya bai san wani abu tijjaniya ba bai san ta ba sau da haka ba littafin ɗariƙa ba ne kuma bai yi shi don ɗariƙa ba shi yasa tun daga farko har ƙarshe ba inda ya magana kan ɗariƙa to amma saboda jahilci da rashin sanin menene karatu da ƙoƙarin kore abin da mutum baya da ilimi a kansa to shi kasa sai a samu matsala mutum ya kore abin da yake akwai ko ya tabbatar da abin da babu ko kuma ya kawo abin da ba haka yake ba to yana da kyau mu fahimci wannan a ɓangare na biyu abin da ya shafi shi littafin asali shi bai yi wa littafin tahamisi ba bai masa tahamisi ba ya rubuta littafin ne akan ɗango guda guda biyu kamar yadda za mu gani khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabghiya an khaifihi mutahawwala a haka ya tsara baitin wa akarin bihi maganan taharrahu manzila wannan wani malami yayi wannan wani malami wanda ya zo daga baya a haƙƙo ibadillahi bil majid wal ula nabiyun lahu a'lal jinani mubawwau shi kuma shi ya ƙara wannan ɗago guda uku tun daga wa akarin bihi maganan taharrahu manzila wayannan dango ɗaya kenan a haƙo ibadillahi bil majid wal ula dango guda biyu kenan nabiyul lahu a'lal jinani mubawwab to wannan wanda ya wannan aikin a kowane baiti da bai yake shi alfazazi abin da yayi dango guda biyu misra'i guda biyu sadrul bait da ajizul bait to wannan shi ake kira takhamis in ka tattara dangon guda biyar ne duka duka shine ma'anar takhamis to wanda ya wannan takhamisin galibi shi ake rubuta sunansa shi ne za ku ga rubuta a nan al'imam abubakar muhammad ibn al-muhibi rahimahullahu ta'ala ba shi ne adda asalin littafin ba shi takhamisi ya yi kamar yadda aka rubuta takhamisul wasa'il mutaqabbal to wani daga cikin dalilin da ya sa mutane ba su san sunan asalin mai littafin ba shi abu zaid abdurrahman alfazazi saboda ba a rubuta shi sai malamai waɗanda ke karatu suke karatun littattafa a tarajun inda ake kawowa na malamai to su ne za su san wa da shi a da littafi kaza wa da shi a da littafi kaza wa da shi a da littafi kaza sannan za mu ga cewa ya yi amfani da ma'auni wanda yake yana da sauƙi shahararre wanda ake kira baharu tawil wanda wannan bahari baharu tawil shahararren baiti a ma'auni ne wanda kusan duk almu'allakat din nan galibi a kan shi suke amfani da shi suke amfani an fahimci wannan ko kamar yadda wani malami ke cewa a tawilun lahu bainal buhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu wani shi ne ba aulinsa fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu shi ne ba aunin waken wani ana kiransa da albaharu tawil ko kuma baharu tawil teku mai tsawo kenan sosai me yasa aka kira shi da teku mai tsawo saboda duk wanda ya shiga ciki to komi nisan abin da yake son ya ambata zai cin masa zai ba shi dama duk da galibi in za a yi rubutu akwai wake da ake kira da ashairu ta'alimi wake da koyarwa kamar irin wanga da sumala abdullahi ke amfani da shi wajen wake wani wata matsala ta ibada to za a gaba cika amfani da wannan baharin ba shi kuma na an fi amfani da albaharul basit mustafilin albaharul rajal baharul rajas mustafilin mustafilin mustafilin shi aka fi amfani da shi da shi baharul basit to wannan a takaici kenan to za mu ga ma'aunin yana da daɗi bai da wahala sosai sannan za mu ga cewa ya fara da abin da ake kira da algazlu kamar yadda muka yi bayani a darasinmu na farko na karatun alburda wanda ya an koma an saurara za a ji shi alghazlu a shi ne mutum ne za ka yaba amma kai tsaye ba ka tunkare shi ba sai ka fara amfani da wasu alamat na shi kamar garinsu ko garuruwansu ko kuma duwatsun da ke da alaka da inda yake zaune ko gine-ginen da ke da alaka da inda yake zaune ko kuma saurari sai ka fara da sauwara wa'annan ababen kamin ka fara yabansa kamar yadda shi albusiri haka yayi a cikin alburda to shi ma alfazazi ya fara da wannan wannan ana kiransa da algazlu bayan ya yi gazlu ya ambaci abubuwa da yawa tun daga nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kai haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kai matsayin annabi sifofin annabi halayen annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizat na annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya yi bayani a kai da har ma wani sashi na yaƙe-yaƙe saboda haka littafi ne wanda zai karatar da kai abubuwa da yawa ga yabo zai taimake ka san kimar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai yan maka wani sashi na tarihi kamar yadda mun gani musamman a karatun hamziya ummul qura mun ga mun karanta abubuwa daban-daban na tarihi wanda a tarihi zaka same su sannan babban manufa wadda ta samu muke karanta waɗanda littattafai shi ne zama wasu littattafai ne na luga da larabci abinda ake kira da fiƙihun luga da sharaɗi kamin ka zama malami dole sai ka san wannan fanni ma'ana fiƙihun luga ya zandu wata kalma an ka kawo ba sai ka tsaya kana wani lalibi ba sai ka duba kamusu ba sai ka ce ina lisanul arab ina munjid a to in kai haka kenan kai ba lugawi ba ne lugawi da ya ga kalma zai gane ina ta sa wanda ya asalinta sannan takan zo da ma'ana nawa nawa a larabci wadda shi ne babban manufar a galibi wa'inda ke suka wa'inda littattafan suka cewa a daina karanta su kusan za ka ga dalilai guda biyu ne dalilai guda biyu ne babban dalili na farko wanda suke faɗa ai littattafan akwai kurakure ce kuma in ka kira shi ka ba shi littafin ka ce ya fito ma da kurakuren ba zai iya ba saboda bai san abu ba to ta za a abinda baka sani ba kuma ka ce yana da matsala a saboda kawai ta kalilan ya ji wani ya faɗa an ce a shiri ne akwai matsala a bai ka ba shi littafin ko kuma wace irin matsala akwai wane baiti da wane baiti yadda matsala bai zai iya maka bayani to kaga wannan shi ya nuna magana ce ta jahilci duk abin da zaka ce yana da matsala to yana da kyau ya zama matsalar kasanta kuma ka san abin bai yiwa in zo in yi hukunci akan wani mutum in ce ai matsala gare ba tare da na san shi ba domin babu aula ilimi ilimi shi ya fi cancanta a ce ya nisanta daga wannan dalili na biyu kuma suna da wahala eh to saboda haka tunda suna da wahalar karatu da ganewa bari a ce ba sai an karanta su ba kar a karanta saboda shi dai bai yi su ba da shi da malamai ne duk ba su yi su ba ya gani da shi da malaman da yake bugun gaba da su duka ba wanda zai iya bude shiriniya ya fassara ba ko hamziya fassara sahiha ta yanci don su fassara kala kato ba ta yi musu dole sai ka zauna gaban malami sai ka zauna wajen waɗanda suka san su suka karance su suka bauta musu kun ga matsala kenan saboda haka bari a ce ai ba sai a yi ba in ma an ganka sai a dinga ma izgili ya an ganka da ishiri ne kamar wanda an ka gani da wani bible ko wani abu fi sabilillah to an ga dalilai guda biyu su ne to abu na farko cewa akwai kurakure wannan ba mu inkari akan haka amma wani irin kurakure a ciki galibi duka kamar yadda mun karanta alburda baitocin da adda matsala mun yi bayani ko mun karanta hamziya duk inda ba daidai muna bayani wuciriya haka ko ba haka bane to duk abin da zaka samu a cikin ishiriniya ba zai wuce wannan ba galibi tawassuli ne wanda shi yafi yawa tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sha bayani cewa malamai su yi ta magana a kansa wasu ce bakaru ne wasu ce haramu ne ba malamin da ya ce tawassuli shirka ne ka ce Allah ba ne kaza don annabi wasu ce haram wasu ce makaruhi na biyu shi ne kila ana iya samun wasu wurare wanda wannan bai da yawa na jingina ma abinda annabi abinda ake ganin kamar bai dace ba kamar ba yabo ba ne to duka shiridiya tana da wajen baiti 500 da wani abu duka baitocin da su masana suke bayani a kai takaitattu ne ba su wuce baiti biyar ba wayanda ake ganin kamar ya ɗora wa annabi abin da bai dace ba kuma su ma ana iya musu tawili idan aka so a nema mai mafita ana iya sama mai mafita a ce watakila kaza yake nufi don ba sarahatan ba ne ba nassan ba ne kan cewa hakan yake nufi ko kuma abin kai tsaye kuskure ne wannan kenan sannan na biyu tun da kai baka sani ba malamin ka ma bai sani ba tun ana magana su sai ka hutar da kanka ce a je wajen wayanda suka sani ba sai ka yi hukunci ba ba sai ka rushe abin da baka da ilimi a kansa ba bal kazzabu bi malam bi ilmi to wannan shi ne yake faruwa eh shi ne yake faruwa abinda mutum bai da ilimi akan saboda karambani da shishigi cikin ilimi sai ce aika abu kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau to saboda haka ai kokari a kula da wannan eh wayannan masu wannan surutu magana ce ta jahilci eh abinda annan shine a karanta a nemi wanda ya san abin ya karanta kuma in son haka wai sai ka samu littafin da bai da matsala sannan zaka karanta babu shi a duniya in banda qur'ani shi kadai ne Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi duk littafin da ba qur'ani ba akwai raiba ciki ne kowa rubuta shi in ka sani in baka sani ba akwai waɗanda Allah ya sanan wannan kowaye ya rubuta shi duk littafin da zaka kawo duniya in banda alqur'ani babu littafin da babu rai bace to kenan dole ta tafi addini a yi watsi da su to ya kamata yi a karanta a yi ma al'umma bayani kaza daidai ne kaza kuma kuskure ne kar a yi aiki da shi ba shi kenan shi ne harka da ba ta ilimi ba haka malaman aljarhu wa ta'dil suke yi ba ulama'ul hadith to da shirya aiki a bayan sun haka ka samu littafin da a shi gaba ɗaya lafiya lauki to wannan babu shi kuma duk littafin da za ka kawo ka kawo shi za a nuna makuri kowa ya rubuta shi za a nuna maka ga inda adda matsala to saboda haka kamala dama wannan allah da ya siffanta da ita mu ba muna karanta su ne don muna jin cewa duk abin da a ciki daidai ba ne wannan ya tikadin ma ba mu da shi babu wani littafi banda alkur'ani wanda mu muka yanke a zukatanmu cewa ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure mu ba mu da wannan itiƙaƙi domin Allah ya tabbatar da wannan afala ya tadabbaru na alkur'ana walau kana min inni ghairi lahi lawajadu fi ikhtilafan kasira Allah ya tabbatar da wannan wannan ishara ce malamai suka ce duk abin da ba daga Allah ya fito ba to sai an samu matsala a ciki eh littafin hadisi ne littafin fiƙihu ne littafin wane ne kowane irin littafi akwai illa ciki saboda haka wannan yana da kyau musan wannan san wannan mukaddima duk da kullum muna ishara akan wannan an fahimci wannan yawwa kuma mu ɗauka cewa muna karatu ne a matsayin wasila don mu gane addini eh ba don mu yi aro da karatu ba ko a ce mun san kaza ko mun san larabci ko a'a don mu samu jari tunda tafsiri muke son mu sa nan gaba diya'ut ta'wil in baka san lugha ba ka iya karanta shi a baka ɗaya a ce ka ja larabcin baka iya to shi yasa ko haka mun makale ba lugha din da kuma nahau saboda yana yawan kawo su da wahala ya wuce kan aya bai yi rabi ba yana da wahalar gaske malam bai taɓa yadda ya wuce wai ya tafsirin aya ɗaya ya wuce bai faɗi matsalar na hawa bai yi ba to sannan in sun ce kan mu karanta wa'yan littattafan to su kawo mana nasu wasu waɗanda za mu karanta na larabci waɗanda za mu zamo masana larabci su kawo mana to kai ba ka da madadin abu kuma ka ce wai wanda a garin wai in jiwa da shi don yana mahaukaci kuma in yadda haka ba zai yi ba to Allah ya sawaka saboda haka duka baitocin ba su kai dubu ba muna roƙo Allah maɗaukin sarki kamar yadda ya nuna mana farkon wannan karatun ya nuna mana kuma ƙarshensa Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora da ba yanzu littattafan da suka rage muna ba su da yawa da suka rage akwai ashiri a tashi ta zuhudu wadda ita ya yi ta ne a kan zuhudu tsarin ta tsarin zuhudu ita ba yabo ba ce littafin yana da mahimmanci matuƙa musamman ga mai wa'azi in dai mai wa'azi zai karanta ashiri ya haddace da to shi kenan ko cikin mafarki an ka ce tashi kai wa'azi kana yi wa'azi to tana nan kuma shi ya rubuta ta shi alfazazi sannan dan duraido na nan sannan daliya na nan shi kenan mun kare waɗannan su kaɗai ne sai shu'ara shu'ara wannan babin adab ne akwai adabi adabi ta fi alaƙa da adabi to yan kai shu'ara uljahili misali Um, an fara shiga adab kenan yanzu duka wannan muna karatun luga ne eh saboda haka mataki na farko idan muka riga muka kai daliya to shi kenan mun gama da luga in mun ka shiga shu'ara mun shiga adab da tarihi sai makama shi kenan ka gama wa'annan in dai ka gane su kuma ka haddace mafi yawancin abin da ake bukata to baka da matsala duk duniya ko ina kana iya larabci kuma membarin kowa kana iya hawa eh kuma ba inda za ka je ka yi rubutu ko ka yi larabci a ce wannan bai san abin da yake yi ba to Allah ya sa mu dace Mala ya ce harful hamza abin da ya sa aka kira ta da shiriniya ko al'ishiriniyat ko al'ishiriniyatu tana da suraye daban-daban wasu kan kira ta da alwasailun mutakabbala fi marhin nabiyyar mustafa sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sukan kira ta da almada'ihun nabawiyya almada'ihun nabawiyya haka wasu tana da suraye daban-daban amma ta fi shahara da al'ishiriniyat abinda yasa aka kira ta da al'ishiriniyat saboda ya tsara littafin akan tsarin haruffa na abin da malamai suke kira alfiyayi mana alfiyayi shi ne tun daga harafin hamza har zuwa ya za ba gabaitin farko ya fara ya kare shi da hamza an gani dango na farko ko ce ta habisi da farko to haka ya rufe da littafin da ya'un za mu ga cewa nabiyun lahu a alal jinani mu bawa uku inga akwai mai hamza ko to haka can ƙarshe iga ko ba za ka ga ya kawo ya'un ya rufe da ita izaddinu lam ya kamul ne yake cewa me ya faɗa a ƙarshe a ƙarshen littafin a duba mana إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا kaga duniya ya iza dinu lam ya kamul fala kanatid duniya an gani to ko ne harafi cikin huruf din nan 29 in ya ɗauke shi sai ya kawo baiti ashirin to shi yasa aka kira ta da al-ishiriniyat nisba ce zuwa ga ishirin kamar yadda wuturiya nisba ce zuwa ga wuturi mun faɗa ko baiti ashirin da ɗaya ita ba kan wannan baitin wannan tsari take tafiya ashiriya ita ma haka yafi ita ko kowane baiti kowane harafi sai ya kawo baiti ko kuma ɗango guda goma guda goma mun fahimci ma'ana ishiriniya tumali ya ce bismillahir rahmanir rahim muna farawa da suna Allah mai cikakkiyar rahama mai jin kai wa sallallahu ala nabiyil karim Allah shi salati ga annabi a wanda yake bai karamci wa ala alihi da mabiyansa wa ashabihi da sahabbansa ahli tuqa ma'abuta tsoron Allah wal hilmi da juriya wannan dai duka aiki ne na annusakh su masu buga littafin suke kawo wannan wa mun sha bayani akan basmala wanda ba sai mun koma a kansa ba to kai tsaye za mu fara da harafi na farko shine harful hamza harafin hamza lale yace khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an khayfihi mutahawwala khalilayya lafazin khalilayya tasniya ne kuma ya yi idafarsa zuwa ga ya'ul mutakallim mun san ya'ul mutakallim muna ta magana ko yaushe a kanta ko yawa to asalin kalmat ya khalilani li kare shi ne takadiri to sai aka shafe wasu abubuwa aka shafe harfin nida aka shafe kuma wasu abubuwa ya khalilani li shi ne asalin zancen dawa saboda wata ka'ida da ta sarfu da ta nahau a wadda za mu yi bayani a kai da ta sai ya dawo da khalilayya asali harafin da aka fara shafewa shine harfin nidaya da aka shafe ta sai ya koma khalilanili sannan aka shafe lamun tali ta gabanin ya'ul mutakallim li sai ya koma khalilaniyi bayan an shafe hamza sannan ga alama an shafe littakhfif su waɗannan an shafe su ne littakhfif wa huwa ja'izun fil arabiyya dukkanin su ya halatta a shafe su a larabci saboda a sauwake zance to sai waye gari khalilani yi to kuma za a yi idafa ka'idan musanna in za a yi idafa su tunda yana da nunun to dole a shafe nunun kamar yadda mai ɗanwar da yake cewa mun karanta idafa malam mutala ko mu kai idafa ba yawwa ta yana cewa wa yi huzafu tanwinu wan nunani mimma udifa wa yujarru sani za mu karanta wannan a yake cewa wa yi huzafu tanwin mimma udifa duk abin da za a yi idafar sa to yana da tanwini ya shafe tanwini dinsa ba a idafa kalma tana da tanwini wannan bai yiwa da izafa da tanwini su haɗu wan nunani da nunin guda biyu nunul jami'i da nunul musanna duk sanda za ka yi izafan musanna arrajulani ni din nan eh to shafe ta ake yi a fahimci wannan haka nunul jami'i masalan almuslimuna na din nan shi ma duk sanda za ka yi izafan muslimuna zuwa ga wani suna to shafe ta ake shine wan nunani ويجر الثاني نبي المضاف إليه شي kuma sai ai mai jarra wanda shine kaida to kun ga anan sai aka shafe nunin rafi ta khalilani ni din sai aka shafe ta sai aka yawaye gari khali eh ko khalilai akwai alif to tunda munada ne mansuf mudaf almunada almudaf shi kuma ka'ida an yakuna mansuban shi ma ba mu yi ba mu yi nida'i ba ko yawa za mu yi nida'i za mu san wannan duk sanda yake almunada mudaf aka aka aka sa ya zama munada to zai zama mansub kamar ya abdullah eh ya gulama zaidin to duk gulama zaka ce abdallah zaka ce da saboda izafa a fahimci wannan to dama kuma almusanna kamar da mun karanta a cikin al'ajin rumiya mun karanta miraran cewa duk sanda musanna ya zo mahallin nasbi me ake sa masa aliya yin sabu wai jarru bil ya ko ba ka karanta ba wa yurfa'u bil alif to shi yasa sai aka wannan alif din khalila eh yi to dole yanzu ya zama wajibi tunda nida'i ne kuma an yi idafa sa a shafi alif din sai a kawo ya'un sai ya waye gari khali da ya'un guda biyu akwai ya'un ta raf'a ya'un ta nasba alamatin nasbi sannan kuma ga ya'un mutakallim kuma dukkaninsu sakinai ne kowaccensu sakina ce to ya zama wajibi a yi irigamin ɗaya cikin ɗaya domin haruffa guda biyu sakinai ba su haɗuwa to shi yasa sai aka shigar da ya'un ta nasba ta shi musanna ɗin sai aka shigar da ita cikin ya'ul mutakallim to shi yasa sai ya waye gari khalilayya sai aka yi mata shadda wannan shadda dalala akan cewa akwai ya'un bici akwai ya'un ta nasba sannan kuma akwai ya'un mutakallim dukkaninsu asali ba mai shadda don dukkaninsu sakinai ne shadda kuma tana zuwa ne ga harafi mutaharrik wannan fa'ida ce lugawiya la takadu tajiduha kun fahimci dalilin da yasa aka ce khalilayya to me yake nufi da khalilayya ma'ana ya ku masoya na guda biyu shine ma'ana tunda mun ce asalinsa ya khalilani li haka haka in ka zo fassara za ka hararo wannan ya masoyana musanna ne na khalil madadai hulla soyayya mai ƙarfi wadda yake ta ratsa jiki ta ratsa gabai ta ratsa jini to ya ku masoyana guda biyu to wannan suwa yake nufi to malamai kamar yadda suke faɗa mana a makarantun zaure suka ce dama larabawa al'ada ce tasu duk sanda za su fara magana to sukan kaddara sukan yi takhayili su sauwara mutum biyu su yi magana da su ba wai dan akwai su ba ba wai dan hakikatan akwai masoyan ba kamar yadda imrul qaisi yana da baitoci da dama da yake faɗan wannan akwai wani baiti na shi da yake cewa khalilai ya murrabi ala ummi jundabin to menene yake cewa tunaggadu tunaggadu lubnatil fu'adil mu'azzabi sannan can cikin mu'allaka yana cewa kifa nabki min zikira habibin wa manzili bi siktin liwa bainar dakhuli fa haumali bainar dakhuli fa haumali mun ga kifa yana magana da mutum biyu ne ku tsaya ya ku mutane guda biyu ku tsaya ko ya ku abubuwa guda biyu ku tsaya nafki mai kuka ko kuma khalilai ya murra bi ala ummi jundabi ya kuma daɗayi na guda biyu in za ku tafi da ni to ku biya da ni ta gun wata masoyiyata da ake kira ummi jundub ku ɗan biya in danganta to amma hadin masoyi duk mutanen guda biyu babu su wannan ta ne to shi yasa malamai suke ce mana irin wannan ne al'ada ce dama ta larabawa takhayili sawwara abu wannan wata wani salo ne wani a ilimin balaga ma suna kiransa da attajiridu attajiridu suke kiransa a ilimin balaga ana kiransa da attajiridu wasu ku malamai suka ce a'a abin da yake nufi da khalilai ya masoya na guda biyu shine annafsu wal qalbu rayuwarsa da zuciyarsa su yake nufi rayuwarsa da zuciyarsa amma dai waccan ma'anar idan ta fi shahara za ka ga malamai in suna fassara sun fi kawo ta amma akwai waɗanda ke cewa abin da yake nufi da khalilayya annafsu wal qalbu kamar ya ce ya ke zuciyata da rayuwata al'amru wadih to me yake cewa da su uja ko karkata eh walam yaja Allahu iwaja to daga wannan an ka samu a gani kana karanta littattafan nan zaka za ka zama malamin tafsiri uja ku karkata ya kuma soya na badaɗai na guda biyu ku karkata da ni ma'ana tafiyar da za ku yi tare da ni to ku karkata ta ɓangaren wani wuri da ake kira bil muhassabi bil muhassabi wuri ne tsakanin makka zuwa mina wanda ana kira ne da albatahau haka hadisai suke zuwa da shi albataha da almuhassab bilha wata nuskan za ka gani da ɗigo amma kuskure ne eh to ku karkato da ni ta wannan bagiri da ake kira almuhassab shine albataha kun ga wannan gazuli to wannan shi ake kira gazuli domin ba wayannan wurare kaga ai wuri ne wanda annabi ya rayu ko kuma ya yi ibada tunda annabi makka aka haife shi sannan ya yi aikin haji kuma ya zo wannan wuri da ake kira da almuhassab amma ga kai tsaye bai ambaci suna annabi ba to ha za yi samma algazlu wanzila in kuka kawo wurin na shi almuhassab ku sauka da ni ku sauka ku tsaya nan ku ya da zango eh ku tsaya nan ku ya da zango a ɗan tsaya a sauka ko kuma wala tabgiya mutahawwala an haifi wala tabgiya kar ku nemi mutahawwala juyawa an haifihi daga rafinsa mai tudu shi wannan almuhassab daidai wurin shi almuhassab a kone ɗan rafi mai tudu to kar ku nemi ƙetare wannan rafin mai tudu shi kira alhaif bilha ita ma wata nuskan za ga suna rubuta shi da ha ha saɓi ko to wannan kuskure ne alkhaifu alkhaifu saboda haka da almuhassab da alkhaifu duka sunan wurare ne shi alkhaifu shi ma nan yake kusa ga bataha wuri guda ne sai dai shi rafi ne amma yana da tudu kenan ba nafsun muhassab yake so su saukar da shi ba a inda yake son su saukar da shi shine alkhaif shi yasa yace wala tabgiya mutahawwala mutahawwala hadha masdaru almasdaru mimi masdari ne da ya fara da mimu eh kuma yana ishara ne zuwa ga hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama a yake cewa sahabbai lokacin da za a bar makka a jemina sai ke cewa nahanu nazilu na gadan bi haifi bani kinana insha Allahu gobe za mu sauka garafin da ake kira alkhaif na ƙabilar banu kinana a nan za mu sauka to haka kuma ya faru a washe garin annabi sallallahu alaihi wasallama kamin ya isa madina makamina sai da ya sauka wannan alkhaifu ne aka tsaya aka kwana aka huta aka yi abin da aka yi sannan aka yi samina to shi ma wai a yi da shi masoya ne su biyu su ba su yi haka nan da shi eh saboda shi ma ya samu albarka koyi da annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan ishara ce kaga kai tsaye bai ambaci annabi ba amma da ya fara wannan magana zaka fahimci ina ya sa gaba ko ba gaba eh sau da haka shi alkhaif rafi ne na banu kinana an gani akwai magari yanzu haka wurin yanzu haka akwai gari wurin to asali banu kinana su adda wannan wuri shi yasa ake kiran shi da khaifu bani kinana wata kabila ce ta larabawa to shine khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an khaifihi mutahawwala mutahawwala kar ku nemi juyawa kar ku kuskura ku nemi juyawa daga rafin nan nasa mai tudu ku tabbatar da kun tsaya nan kamar ya ce haka ne ku tabbatar da kun tsaya da ni a wannan wurin to shi ne cewa akrim bihi magnan taharrahu manzila a haƙƙo ibadillahi bil majid wal ula wa akrim bihi mamakin girman wannan haifu ɗin mamakin wannan sigatu ta'ajib shi ake kira fi'ilu ta'ajib shi ba ba mu yi ta'ajibi ba ko ta'ajib ba mu yi ta to shi ma za mu karanci ka'ida shi ya ake yin sa to wannan ɗaya ce daga cikin ma'aunoninsa ma'ana wa akarin bihi yi mamakin girman bihi yi mamakin girmansa maganan saboda zamansa masauki masaukin wa masaukin da annabi sallallahu alaihi sallama ya sauka a kansa saboda haka maganan tamyizi ne na wa akarin bihi eh ma'ana mamaki akan girman wannan haifudin wannan rafin mai tudu an gane? to kaga an ɓoye to sai aka sarraha ba'adal ibham sai aka ce maganan maganan ma'ana manzilan zama wasa masauki saboda mi manzon Allah ya sauka anan shi yasa ya ce a haƙo ibadillahi wanda ya fi kowa cikin bayan Allah cancanta bil majidi da girma wal ula da darajoji mafiya ɗaukaka ta harrahu manzila shi ya nufe shi a matsayin masauki eh ta harrahu ai qasadau eh shi ya nufe shi to kaga ya fara bayyana inda ya sa gaba da a hako ibadillahi bil majidi wal ula kasan kasan da wa aiki wanda ya fi cancantar bayan Allah bil majidi da girma wal ula da darajoji mafiya ɗaukaka ta harrahu manzila shi ya nufe shi a matsayin masauki shine wancan hadisi da muka yi ishara a kansa nahanu naziluna gadan bi khaifi bani kinana kai in baka san shi ba nabiyun to wannan nikira litta'zim eh nikira litta'zim nabiyun wani irin annabi ne lahu khabar mubtada din sa mahzub ai huwa nabiyun hmm lamin wala yajuzu libtada bin nakira mun karanta wannan ko ko ba ba malam ai huwa nabiyun shi wani irin annabi ne mai girman gaske lahu mubawwa yana da wurin zama a alal jinani mafi kololo aljanna ita ce jannatul firdaus can mazaunin annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh kaga magana ta kare ko yau abai da baka an ce aljinan aljanna aljanan bi fathil jim zuciya eh mu dinga rarrabewa duk sanda kaga an ce jinan to ana nufin aljanna aljanan bi fathil jim shi da bi zuciya to masha Allah shin kai wai har yanzu ba gane shi ba nabiyun aga karrarahu litta'kid wani irin annabi ne ho mai girma fa azimul qadri mai girman daraja darajar manzo Allah tana da girma sallallahu alaihi wasallam waye wannan mursalu bil haqqi wannan da aka aiko da gaskiya wanda aka aiko da gaskiya menene yake cewa inna arsalnaka menene bil haqqi bashiran wa nazira kaga bil haqq to wannan shine in baka san shi ba shine ba su musailima ba da amma ƙaryata da suka ce wa aiko su saboda ƙarya a shi mursalu ne bil haqq an aiko shi kuma da gaskiya ba da wasa ba to in baka san shi ba kai bari a baka labari shi yu'allu bihi shi ne wanda ake shayar da mutane ruwa sha na biyu da shi wayun had kuma ana shayar da mutane shi sha na farko ya ce al'allu ko al'alalu shi ne a sharabus sani sha na biyu bayan an yi na farko an nahalu shi kuma shi ake kira a sharabul awwal sha sha na farko to a yaushe wannan abin ya faru sai ce munzu ko muz ko kana ɗifilan tun lokacin da yake da ƙananan shekaru ba tun lokacin da yake yaro ba na bai taɓa zama yaro ba ko ya taɓa zama yaro eh to ba su ce ba annabi yaro su yi hattara a sadda yake da shekaru ƙanana muz kana ɗifilan idan annabi bai taba zama yaro ba sallallahu alaihi wa eh amma dai ya taba zama da ƙananan shekaru annabi tun sadda ya zo duniya babba ne tun sadda ya zo duniya har ya bar duniya babba ne la zala wala ya zalu to ma'ana muzka na ɗifilan ma'ana tun lokacin da yake da ƙananan shekaru ba yaro ba don yaro akwai wani nau'i na ƙas na eh misali ya kai can yaro haƙi alama ce ta yi to duk abin da yake yana bayuwa ga rage ma annabi kima ba a jingina ma annabi shi je mu yi bayani ko to saboda haka ba a ce ma annabi yaro sai dai a ce lokacin da yake da ƙananan shekaru masha Allah to wannan yana ishara ne akan abin da malaman sira ke kawowa cewa da wannan ana kiransa da a aɓafu aɗafun lahiki aɗafun sabiki alal lahik aka san abin da an ka saba da shi aɓafu sabiki alal lahiki domin al'ada abin da ya fara tahowa shi ake fara ambata sai zama matuf sai a yi atsafin abin da ya zo daga ba sai ya zama atsaf da ma sai aka akasa sai aka yi aka mai da al-ma'atuf ya koma ataf aka mai da al-ataf ya koma al-ma'atuf domin da sha na biyu da sha na farko wanne ne ake farawa na farko ka kamata yayi ya ce yunhalu bihi muzkana difilan wa yu'allu to sai aka sa to amma kuma za ka ɗauki ma'anar yunhalu ka hasaso ta nan ko kuma dai wazan wannan dai lalura ce ta waƙe ya yi haka ne don waƙe suka ce wannan ya faru sau biyu lokacin da yana jariri a garin maka an yi fari an rasa ruwa to sai aka ɗauko shi yana cikin tsumman goyo shine ma'anar muska na da filani aka zo aka yi tawassuli da shi ma'ana aka yi addu'a aka yi tawassuli da shi ga ka'aba nan take sai ga ruwa ya sauka to wannan shine wayun hal na farko kenan wayun hal an kagana an shayar da mutane ruwa sha na farko to shi kuma la'allu yu'allu bihi shine wata rana an ce yana tafiya tare da Abu Talib saman dabba to an kai cikin daji sai ruwa ya yanki aka yi ta neman ruwa babu aka yi ta neman ruwa babu lokaci da da kananan shekaru shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko daga sama abin hawa sai ya tona ƙasa da kafarsa shi annabi sai ga ruwa ya bubugo sai aka sha ruwa aka koshi sai aka ci gaba da tafiya to shine wayo allu saboda wannan daga baya ya zo tunda wancan an shi tun yana tsumban goyo wannan kuma har ya isa a dinga hawan dabba a goya shi eh kaga kenan wannan ya fara a wannan ya zo daga baya kenan ko to shi da yake ishara a kansa su malaman tarihi suna ambata wannan a tarihi amma kusan dai ba a samu wata riwaya sahiha wadda ta tabbatar da wannan ba dukkanin shayarwar da annabi sallallahu alaihi sallama aka yi saboda shi ko don addu'arsa wannan ba da nubuwa ne kamar abin da ya zo cikin as-sahihai ne a hadisin Anas dan Malik hadisin mutumin nan mutumin nan da ya zo ya roki annabi cewa halakatil amwalu wad diyaru wa kaza wa kaza annabi ya addu'a aka shayar da mutane da sauran dai wasu wurare su salatul istisqa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine zaka samu tabbatacce amma wancan tarihi ne kawai malamai ke kawowa cewa an yi tawassuli da shi eh lokacin da yake cikin tsumban goyo da sauransu to babu wata riwaya sahiha akan akan wannan na fatar an gane فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد موحد فلله منه كاي ما ماك على خير الله mai yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ka kalli alkhairin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya hada annabi da shi in ka kalli tarin sa to wannan sai ya baka mamaki shine ma'anar falillahi minhu mamakin tarin alkhairin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi wa minhu minhu yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa wa huwa a'ala annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowa zama mafi daukaka wa akmalu kuma shi yafi kowa kamala in ma akwai wani sunan shi kamilun to annabi akmalu minhu aminun annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne amin tacce ne kuma muwahhalu an cancantar da shi li irshadil ibadi domin shiryar da bayi shi yasa Allah ya zabe shi saboda cancantarsa duk wani abu na cancanta duk wani capacity annabi ya cika shi shine ma'anar muwahhalu to shi yasa aka ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gani domin tun kamin ma a aiko shi larabawa al'amin suke kiransa mai amana a wannan shaida ce wannan tun ƙablan nubuwa kamin annabta abinda suke kiran shi da shi kenan kuma habibun shi masoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala munabba'u ana ba shi labari bi asraril qulubi da asiran zukata daura abin da ya faru na labaran munafukai munafukai za su je su kudurta abu cikin zuciya sai Allah shi mai wahayi ya bashi labari ya ce ai ga abin da sun kai ko wannan qur'ani ya yi ta ba mu labari a wannan to shine munabba'u annabi abin ba labari ne bi asraril qulubi da asiran zukata na mutane أفاض الندى فيضا وأعمل صعدة فساس بذاك الخلق لينا وشدة أفاض الندى كما النبي صلى الله عليه وسلم يا قرارة دكوتا يسبن تدى أبين قرارة لو دكوتا تايوا kyauta ce mai yawa sosai bai ce ya bayar da kyauta bai ce a aba annada ba sai ce a fada ya kwarara kyauta ga mutane ko? faidan matukar kwarara ya kasan ruwan sama na zuba kwarararar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta bayar da kyauta ya ta bayar da kyauta ya ta bayar da kyauta to faidan wannan ismul masdar ne ba masdarin afada ba ne don kamata ya ce afadan nada ifadatan ifadatan shine masdari nashi to amma dama ya halatta mahallin mazdar a kawo ismul masdar wallahu ambatakum min al-ardi madadin imbatan to hanya ta farko ken na ana son a gaya mana yadda annabi ya rayu kuma yana son abin da ya dunkule na cewa muwahalu li irshadil ibadi wannan cancanta ita yake son ya gaya mana wanda wannan sifa ce ta duk wani mai da'awa ya kamata ya sifantu da ita to abu na farko mun ji cewa annabi ma maruwaci ba ne kenan mai da'awa da malami bai kamata sau da haka bai kamata duk wani ma mai karatu ba sai malami kaɗai ba wa ɗalibi to kar ya zama na biyu kuma wa a'amala sa'adatan kuma annabi ya aiwatar da goron mashi wannan ishara ce na jihadi sau da haka annabi biyu ya haɗa wasu kyauta ya ba su sun ka musulunta wasu kuma yaƙansu ya yi da takubba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da haka ba don rayuwa annabi ya ce ba a wasu ta hanyar kyauta ma suka musulunta wani kuma ya cije ya kangare sai da aka yaƙe shi ya ci wuya sannan ya sallama to shine wa amala sa'adatan ya aiwatar da sa'ada sa'ada shine wannan tsinin na mashi an gane fasasa bi zakal khalqa fasasa sai siyasanci mutane siyasa min sasa yasusu siyasatan yanci siyasa shine alqiyamu bi masalihil ibad shi ake nufi da siyasa fa tsayuwa da abin da yake kyautata halayen mutane ko al'umma alƙiyamu bi masalihil umma ya zan duk abin da yake gyara yake kawo maslaha ga rayuwa shugaba ya tsaye da shi shi yake kira siyasa duk abin da ba wannan ba to la yusan ma siyasa ta to da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya siyasanci bai zaka da wancan abin da wancanin ka wancan abin da aka ambata afadan nada faidan wa amala sa'adatan to ismul ishara yana koma zuwa gare su al khalqa halittu linan wasu ya tausasa musu ko yawwa sai ya zamo la- menene lafun wa nashrun eh, linan sai ya koma ga afadan nada wayanda ya ba kyauta saboda tausasa musu bai sai ya yake su washiddatan da kuma tsanani da kuma tsanani shi kuma shine wannan yana koma zuwa ga wa'a amala sadat wayanda aka tsananta su ne wayanda aka yaka wayanda aka tausasa musu su ne wayanda kuma da ma haka annabi Allah ya sifanta shi shi da sahabbansa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u to haka ne duk inda ka ga annabi ya tsananta to haƙƙin Allah an ka taɓa shi annabi bai tsanani bai fushi in an taɓa shi shi a'a in an taɓa shi to tausasawa yake in an taɓa Allah to sai shi tsanani don haƙƙin Allah ne فيا حبذا منه لمن شاء عمدة إمام لرسل الله بدءا وعودة فيا يا كو جماعة المنادى محذوف معناه فيا قومي كو فيا قوم كو فيا قوم دي yana iya ɗauka ya ku mutane habbaza minhu ma dalla da samun wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ma dalla da zamuwar annabi sallallahu alaihi wasallama umdatan madogara madogara a addini madogara a rayuwa madogara a siyasa madogara a komai ya ku mutane ma dalla ma'ana habbaza ni'ima ma dalla minhu minhu ɗin yana kuma zuwa ga annabi ma dalla da zamuwar annabi umdatan abin dogara ko ba dogara liman sha'a amma ga wanda ya kadama in ka gara ma ka riƙi annabi madogara wajen addini ka in ka gara ma ka riƙi shehin da za ka riƙa ba ruwan kowa da kai ka san tai in an je kiyama sai a yi tawari wayanda sun ka riƙi annabi su yi wurin annabi wanda ya wanda ya riƙi wani annabi kuma ya yi mi to shine ne imamun shi annabi jagora ne li rusulillahi ga manzannin Allah bada'an tun farko wa audatan da ƙarshe farko da ƙarshe shine ma'anar bada'an wa audatan tun farko dama shine jagoransu eh ƙarshe ma haka ranar tashin kiyama wasu kuma suka ce da ishara ne kan halittarsa ma'ana tun kamin ma a halicce shi sallallahu alaihi wasallama dama Allah ya kaddara cewa shi imamun ne Allah ya bashi wannan imama bihi da annabi sallallahu alaihi sallama ne yuhtamu dhikirul jamilu ake cika kyakkyawan yabo duk wani yabo duk sanda za a yabi Allah za a ga da annabi ake cikawa wajen kiran sallah da annabi ake wajen iqama da annabi ake wajen kalimatu shahada eh duk sanda za a yi al-zikr al-zikr ma'ana as-sana'u duk sanda za a yi yabo mai kyau to da annabi ake cikawa ƙarshe kaga in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya kake cewa ashhadu anna muhammadar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yubda kuma da shi ake farawa ma in za a yi salati zaka ga an fara da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu rutbatun fawqa simakaini qad samat lahu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata irin daraja wadda wannan daraja fauka simakaini ta tsere ma'ana tana saman tauraru guda biyu akwai tauraru guda biyu akwai asimakun ramihu akwai asimakul agzal wasu kuma na rubutawa da a'azal asimakul a'azal ko asimakul agzal wannan taurari ne guda biyu an ce suna cikin taurarin da sun kafi ko wani tauraro nisa a kan duniya to wai nisansu da ɗaukakarsu bai kai ɗaukakar darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ta manzo Allah ma tana sama gare su ƙari samat darajar manzo Allah ta ɗaukaka akan ɗaukakar wa'annan taurari guda biyu arramihu da al'agzalu taurari ne wa kaffu nadan tafin annabi sallallahu alaihi sallama na kyauta tahkis sahaba tana kama da girgiji matahamat duk lokacin da za ta kwarara kyauta ita hannu ma'ana duk sanda hannun annabi zai baka kyauta to tana kama da girgije mai ruwa a wannan cewa kyauta ce mai mi mai yawa ko an ruwan girgije suna da yawa sosai wa ayuhudan ayoyin shari'a da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama bil amri wan nahyi wasu akwai umarni cikinsu cikin ayoyin wannan hai wasu ayoyin akwai hani a cikinsu oh kimat sai da aka kyautata su kamar yadda alkur'ani ya ambata oh kimat ayatu to wannan shine ko iza duk lokacin da uddidat aka lisafe ayon wasu mu'ujizoji lirrusul ga manzanni taqaddamat waɗanda suka gabata tun kamin tahuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce annabi kaza ko manzo kaza yana da mu'jiza kaza yana da mu'jiza kaza to fa ayu rasulillahi ajla wa adwa mu'jizan manzon Allah ta fi bayyana ajla mu'jizan manzon Allah ta fi bayyana wa adwa kuma ta fi haske ta fi ta annabi Musa ta fi ta annabi Isa ta fi ta sauran annabawan shin wai alaisallazi ashe ba wannan na ba hazal mafakhira wanda ya tara duk wani abu na takama ba shi bane wal ula da darajoji madaukaka bima nassa da abin da ya nassanta da kansa min ayil kitabi na daga ayoyin alqur'ani Allah da kansa ya faɗa eh Allah da kansa ya ce wa innaka la'ala khuluqin wannan ɗaya bai ishe ka ba wannan hanassi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne bai ma nasa da abin da Allah ya nasanta min ayyul kitabi na ayoyin littafi alkur'ani kenan wa matala ko da abin da shi annabin ya karanta lafazin nasa zai iya ɗaukar fa'ilin ya koma zuwa ga annabi sai za abin da ya nasanta ya karanta muna ya jiyo daga ubangijinsa tunda shi ya karantar da wa innaka la ala khuluqin azim wa ma tala kuma da abin da ya karanta mana na alqur'ani ma'ana dai yana ishara akan cewa qur'ani shi yazo ya bada labari cewa duk wani abu na takama manzon Allah ya tara shi qari haza ya tara shi wa anna ta ina yudana za a kusanci manzon Allah fil makani in a bagirin da Allah ya aza shi a kai ta ina wane mutum an na yudana ta ina za a kusanci amma kusance shi ba wai a daidaita ka faɗa da shi ba ta ina za a kusanci manzo Allah fil makani a bagirin da Allah ya ɗora shi a kai Allah zai itala bagirin da yake ya riga ya ɗaukaka na shi annabi ko ka zo bagirin ba naka ba ne ya fi ƙarfinka eh Allah ya riga ya ɗaukaka shi kan shi bagiran a tammul wara jahan to yin ana maganar kima da daraja da kwarjini a tammul wara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kamala halittu shine mafi cikar halittu jahan wajen matsayi wa abiharuhum hulan kuma shine fi surin jaye hulan wajen sifofi mafiya kyau hulan jam'u hilya saboda haka in ana magana sifofi mafiya ɗaukaka to wa abu haruku manzo Allah ya fi su rinjayi shi yasa ake cewa annurul bahir haske marinjayi lahul madhu annabi yana da cikakken yabo yujula wanda ake bayyana shi ga al'umma washafa'atu kuma annabi yana da ceto tuhba wadda ake boye ta bare da ya faɗa a hadisi ko ne annabi yana da addu'ar da Allah ya ce ya ba shi dama ya yi kuma ya yi Allah ya amsa ni kuma tawa addu'a na ɓoye ta za ta zamo ceto ga al'umma ta ranar tashin kiyama hawa kulla majidin manzo Allah ya tara duk wani girma lilwara ga halittu duk wani girma da zaka iya kaddara shi ga halittu to manzo Allah ya tara shi karka bata makanka lokaci ba sai ka tsaya lisahi annabi na duk wani matsayi duk wata ɗaukaka wadda ta shafi halittu in dai abin nan halitta ne ba Allah ba ne to manzo Allah ya tara shi wa jalalatin da girma wannan takidi ne da jalala da majidin duka girma wa ja'a bi ayatin manzo Allah ya zo da ayoyi ko dai na alkur'ani ko mu'jizoji ko duka wannan shi yafi cancanta ma wa ja'a bi ayatin annabi ya zo da ayoyi mahat kullu qalatin wannan ayoyi sun goge duk wata ƴar karaman magana shi zaga ce kalata aka sa wannan ta ta dullu alal alƙilla duk wata ƴan ƙaramin magana to ayoyin manzon Allah sun goge ta irin su maganganun su Imrul Qais eh wannan kai Musailima Aswadul Ansi da makamantansu kuma faman shakka fihi duk wanda yake shakka akan manzon Allah wai shi har ana cewa annabi babba ne wai yana kwankwanto to wannan fahuwa hilfu dalalatin wannan aboki ne na bata da bata da shi abokan juna ne abokan juna ne kago za akwai matsala ko a ce kai baka da aboki duk duniya sai bata la haula wala quwwata sai ce a'a afil haqqi shakkun wai akwai kwankwanto akan gaskiya ba'da alfi dilalatin ko dalalatin ko dolalatin duk ana karanta dalala dolala dilala amma dalala bi fatahi da afsahu afsahu eh a ce dalala eh ka a ce di ko du ngani yawa to saboda haka da fataha yafi shi yafi dan shi yafi zama fasaha to akwai shakka akan gaskiya ba da alfi dilala ko dalala bayan dalilai dubu sun bayyana an kawo ma hujja dubu wai kuma ya har yanzu kana shakka ka babu hankali eh hujja dubu da ke tabbatar da matsayin annabi da kimar annabi da falalar annabi da fifikon annabi sallallahu alaihi wasallam da zama wasa manzon Allah amma wai kai har yanzu shakka kake wannan hujjojin dubu al-imamu suyudi ya tara su ya rubuta littafi al-khasa'is al-kubra to ya ambaci hujja dubu akan tabbatar da manzancin manzon Allah dubu sallallahu alaihi wa sallam al-khasa'is al-kubra babban littafi ne yana da kyau sosai sai ce taqaddamaha zikiru kuma su hujjojin nan dubu zikirun alkur'ani taqaddamaha yana gaba gare su ma'ana ya gabace su banda alkur'ani ma su waɗanga hujjoji daban suke ba cikin ƙur'ani suke ba kuma ba ƙur'anin ba shi ƙur'ani akbaru dalala ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam sai yace kuma madad dahari tsawon zamani yuqra'u ana ta karantawa ana karanta dalilan ana karanta alkur'ani amma kai ka ce har yanzu baka yarda da annabi ba to Allah ya sawa to kun ji tsarin ishiriniya ko kullum kuna jin ishiriniya yau eh tana da daɗi ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته